الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah maɗaukakin sarki da ya kaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai albarka na masjidu tauhid wanda ke kofar gidan dr muktari anda aliyu da ke gra cikin garin azare a jihar bauchi majalisi da muke karanta tarihin amirul mu'minin umaru bin al-khattabi radiyallahu anhu wa arda wannan majalisi namu zai zama majalisi na casa'in da ɗaya. a yammacin alhamis sha biyu ga watan dulƙa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta 2023 a majalisin da ya gabata mun karanta misalai ƙarƙashin ƙa'ida ta uku cikin ƙa'idoji da Saidina Umar ya sanya wadda zai gudanar da jagorancinsa a kansu. Wannan ƙa'ida ita ce daidaito tsakanin kowa da kowa babu bambanci tsakanin mai mulki da wanda ake mulka, babu bambanci tsakanin mai dukiya da talaka. babu bambanci tsakanin babba da ƙarami duka kallo ɗaya sayidina umar yake musu a jagorancinsa za mu taƙaita da misalai da muka kawo a halkar da ta gabata mu je ƙa'ida ta hudu cikin ƙa'idoji da sayidina umar ya sanya wanda ya ɗora gwamnatinsa da jagorancinsa a kansu ƙa'ida ta hudu za mu same ta a shafi na ɗari da da hamsin biyu. inda ya ce ra'ayu umara fi zawaji bilkitabiyat ra'ayu umara fi zawaji bilkitabiyat wannan ita ce ƙa'ida ta hudu ginshiki na hudu cikin ginshikai da saidina umar ya gudanar da jagorancinsa da gwamnatinsa a kansu shine sai ya kawo wannan topic ɗin cewa ra'ayu umar meye ra'ayin Umar a lokacin da yake khalifa lokacin da yake amirul mu'minin lokacin da yake jagora na al'umman musulmi menene ra'ayinsa fi zawajibil kitabiyat dangane da auren waɗanda suke ahlul kitabi in an ce ahlul kitab su ne yahudu da nasara yahuda da nasara su ake kira ahlul kitabi to lokacin da sayyidina Umar ya zama khalifa ya zama amirul mu'minin shugaban muminai me ra'ayinsa ko ra'ayin gwamnatinsa menene ra'ayin gwamnatinsa dangane da auren waɗanda suke ahalul kitabi wanda ba musulmi ba yahudu da nasara matan yahudawa da kuma matan nasara me ra'ayinsa yace lamma alima radiyallahu anhu أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية كتب إليه خل سبيلها تنزو أنا سو أفتو من دا رأي سيدنا عمر lokacin da yake jagora dangane da auren matan ahalil kitabi shin ya goyi baya ko ya yi fito na fito da wannan al'amari to shi ne fara da wannan nassi ɗin wannan nassi da yake ƙoƙarin kawo mana a nan imamul bai haƙi allah masa rahama ya fitar da nassin a cikin littafinsa a sunanul kubra imamul bai haƙi ya fitar da wannan nassi a cikin littafinsa a sunanul kubra ya ce lamma alima radiyallahu an lokacin da sayidina umar ya san cewa anna Hudhaifa ibn al-Yaman cewa lallai Hudhaifa dan Yaman tazawwaja yahudiyya ya auri ba yahudiya lokacin da labari ya iske sayyidina Umar cewa Hudhaifa dan Yaman Allah yarda da shi ya auri ba yahudiya kaga ba yahudiya tana cikin ahlul kitabi kataba ilaihi sai rubuta masa wasiqa abinda wasiƙar ta kunsa shine khalli sabilaha ka rabu da ita kenan sayidina umar baya goyon bayan musulmi ya auri matan ahalil kitabi cikin yahudu da kuma nasara shi yasa a lokacin da yake jagora bai ba da goyon baya wa waɗanda suke ƙarƙashinsa dangane da auren ahalil kitabi ba wannan yasa ya rubuta wannan wasiƙa zuwa ga Huzaifa ɗan Yaman Allah yadda da shi akan ba Yahudiyar da ya aura ya rabu da ita ma'ana ya sake ta kenan bai goyi baya ba fakataba ilaihi Huzaifa Huzaifa sai rubuta wa Sayyidina Umar martani ataz'umu annaha haramun fa ukhalli sabilaha shin kana riya cewar ita haram ce gare ni na aure ta saboda haka rabu da ita abin da kake nufi kenan kaman tambayar sayyidina Umar yake kana nufin ita haramun ce gare ni bata halatta in aure ta ba saboda haka in sake ta rabu da ita yana tambayan sayyidina Umar faqala sayyidina Umar sai mayar masa da martani da yake ba a gari guda suke ba la az'umu annaha haramun walakinni akhafu an tu'atu almumisati minhunna wannan shine martanin sayyidina Umar Allah ya da shi yace la az'umu annaha haramun ba wai ina riya cewar aurenta gare ka haramun bane a'a ya halatta ka aure ta tunda nassi na alqur'ani ya ba da dama walmuhsanatu min almu'minati walmuhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum kaga kenan wannan yake nuna ba wai haram bane auren ahlul kitabin sannan shi ma sayyidina Umar tunda nassi na alqur'ani ya nuna halacci kaga ba zai haramta abinda nassi na alqur'ani ba zai haramta abinda nassi na alqur'ani ya halatta ba sahabban annabi ba sa halatta abin da nassi ya zo ya haramta sannan kuma ba sa haramta abin da nassi ya zo ya halatta shi yasa ya ce la az'umu annaha haramun a'a ba wai ina riya cewar aurenta haramun bane me me hanzarin sayyidina Umar yace walakinni akhafu an tu'atul mumisati minhunna abin da ya sa na ce ka rabu da ita ka sake ta abin da nake tsoro shi ne kar ku yi ta kwasan fajirai daga cikinsu almumisat jam'i ne na almumisatu in an ce almumisatu a larabci bi ma'ana alfajiratu fajira ita ce almumisa jam'insu kuma almumisat sayyidina umar ya ce ba wai ina ina da fahimtar cewar auren ahalil kitabi haramun bane auren ba yahudiya ko ba nasariya ba wai haramun bane abin da nake tsorace muku shine kar ku je ku yi ta kwasan fajirai kuma fajiran su suka fi yawa a cikinsu waɗanda suke ba masu addini ba ana samun 'yan tsiraru a cikinsu na kirki amma su suka fi karanci galibi in ka samu ba yahudiya ko ba nasariya za ka tarar da ita fajira ce za ka tarar da ita ba ta da kamun kai galibinsu haka suke to amma ana samun 'yan tsiraru a cikinsu masu kamun kai wanda kuma za ka ga suna ma sutura har ma ka kasa bambance su wani lokaci da wasu daga cikin musulmi za ga suna sutura irin na ɗabi'a ta bahaushe kuma in suna magana ma ba za ka gane cewa ba yahudiya ce ko ba nasariya ba to ana samun 'yan tsiraru a cikinsu to wannan ne abin da saidina umar ya yi dube zuwa gare shi kar su je su yi ta auren yahudawa matan yahudawa ko matan nasara su je su yi ta kwaso fajirai kaga kuma duk wanda ya je kwaso fajira ya ɗebo wa kansa ruwan dafa kansa saboda matar da ba ta kirki ba idan mutum ya je ya auro ta zai wahala da ita na farko sa'annan kuma na biyu ya jefa tarbiyyar 'ya'yansa cikin hatsari ‘ya'yansa za su taso ba su da tarbiyya idan ya je auro fajira sai ‘ya'yansa su ba su taso su zama fajirai tunda tarbiyya kashi sittin cikin ɗari yana hannun uwa yana hannun uwa mace saboda galibi za ka tarar uba bai cika zama a gida ba waye ke lazumtan ‘ya'ya uwa to shi yasa idan ka ga ‘ya'ya sun zama nagartattu to in ka bibiya za ka tarar daga uwarsu ne in kaga sun zama shashashu nan ma daga uwarsu ne percentage ɗin da uba ke ɗauka ba shi da yawa bai kai na uwa ba rawar da uba ke takawa wajen tarbiyyar 'ya'ya bai kai na uwa ba saboda wani in ya fita ma da safe sai yamma ya dawo yana can wajen neman abin da zai rayu da shi da shi da iyalan kuma musulunci ya yajje masa da wannan to kaga kenan dole ne mutum idan yana so ‘ya'yansa su taso nagartattu su zamanto masu tarbiyya sai ya zaɓa musu uwa ta gari to abin da sayidina umar yake tsoracewa talakawansa waɗanda suke ƙarƙashinsa kar su jefa rayuwansu cikin hatsari sa'annan kuma al'ummar da za su zo nan gaba kar a gurɓata su ta ya za a gurɓata su idan aka ka nemo musu iyaye mata waɗanda suke fajirai idan suka zamanto fajirai sai a wayi gari 'ya'yan su ma sai su zama fajirai ba za su zamanto mutanen kirki ba a wata riwayar wa fi riwaya inni akhsha an tad'ul muslimati wa tankihul mumisati a wata riwaya kenan wannan ibnu kathir ya kawo wannan riwayar cikin tafsirinsa sayyidina umar ya rubuta wa uzaifa dan yaman Allah da da shi dalilin da ya sa yake umurtarsa ya saki wannan ba yahudiya da ya aura ya ce inni aksha an tada'ul muslimati abin da ya sa nake umurtarka ka sake ta ina tsoron karku kyara mata musulmai mata musulmai suna nan ga sunan kata-kata kun kyale su kun je watanki ulmu misati kuma ku je kuna ta auren matan ahalil kitabi fajirai alhali ga matan muminai mutanen kirki kamammu waɗanda suka samu tarbiyya gurin iyayensu musulmai kun kyale su kun je kuna auren ƴaƴan ahalul kitabi wanda ba su samu tarbiyya gurin iyayensu ba to wannan shine dalilin da yasa nake umurtarka da ka sake ta idan mun yi dube zuwa ga dalilin sayyidina Umar zamu ga dalili ne wanda yake da ƙarfi sosai sayyidina Umar galibi yakan duba masalih masalih sannan kuma yakan duba mafasid dangane da auren wannan ahalil kitabin mai maslahar da za a samu sannan mecece mafsadar da za a samu idan ya zamanto mafsadar da za a samu ta fi girma saboda maslaha to sai a yi haƙuri da maslahan don a tunkuɗe mafsada ɗin saboda dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ko da kana ga auren wannan ahalil kitabin akwai maslaha da zan iya samu tsammani ta yuta ta musulunta to ta ɗaya hannun kuma akwai mafsada sai a duba a ga da maslahan da mafsadan wanne ne fi rinjaye maslaha ce ta fi rinjaye ko mafsadan in an ce maslaha maslaha da mutum yake ga za a iya samu mafsada kuma barna da za a iya samu to ta bangaren maslaha da bangaren mafsada sai a auna a ga wanne ne fi rinjaye idan mafsada barnan ita ta fi rinjaye to sai a haƙura da auren to abin da sayyidina Umar ya duba kenan barnar ita ta furin jaye saboda galibinsu ba mutanen kirki ba ne galibin matan ahalin kitabi ba nagartattu ba ne ana samun nagartattun kamar yadda na yi bayani a baya amma kuma ba su da yawa za ka ga galibinsu ba su da sutura galibinsu ba kamammu ba ne tare da cewa da'awar da suke cewar suna bin addinan nasu addinan nasu ba su musu wannan umarni na tabarruj su fito da tsiraicinsu ba ba su musu umarni na cuɗanya da maza ba duka kuma za ka tarar ahalil kitabi wannan ba komai ba ne a gurinsu cuɗanya da maza ba komai ba ne a gurinsu matan ahalil kitabi sa'an nan fidda tsiraici ba komai ba ne a gurinsu mace ta zamanto tana da aboki su wuni su ɓata dare ba komai ba ne a gurinsu kamar dai ba sa kimanta abubuwa wanda suke da daraja wanda za su fito da kima na mutum kamun kai ba su da kamun kai to wannan ɓangaren sayidina umar ya duba ya sa ya zartar da hukunci cewar bai goyi bayan auren ahalil kitabi ba a zamaninsa ƙala abu huraira to a nan gurin abu huraira zai hakaito mana bayani dangane da hikimar da ta sa sayidina umar yake hana a auri matan ahalul kitabi yace yajibu an nuqarrira huna anna al-aula lil muslimi alla yatazawwaja illa muslimatan لتمام الألفة من كل من كل وجه ولقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن الزواج بالكتابيات إلا لغرض سام كارتباط سياسي يقصد به جمع القلوب وتأليفها أو نحو ذلك wannan magana na Abu Huraira yana kokarin fito da hanzarin Sayyidina Umar Allah yarda da su gaba da yace yajibu an nuqarrira huna anna al-aula lil muslimi alla yatazawwaja illa muslimatan li tamami al-ulfati min kulli wajh wannan ra'ayin Abu Huraira yace wajibi ne mu tabbatar anan mu tabbatar da wata matsala wacce take da muhimmanci a wannan gabar cewa abin da ya fi cancanta abin da ya fi dacewa ga musulmi Allah ya tazawwada illa musulma kar ya aura sai musulma in ya tashi zai yi aure kar ya aura sai musulma me yasa litamamil ulfati min kulli waje dalili musulmi da ƴar uwarsa musulma an samu cikan dace ta kowane bangare shi musulmi ne ita musulma ce ya samu tarbiyya na musulunci ta samu tarbiyya na musulunci ya yi tasowa na musulunci ta yi tasowa na musulunci ya taso a society na musulmai wanda akwai kara da kunya da kamun kai ciki ita ma ta taso a society na musulmai wanda akwai kara da kunya da kamun kai ciki ya taso mai sutura ita ma ta taso mai sutura kaga akwai dace akwai muwafaka akwai tarayya a ɓangarori ga dukkan ɓangarori in tsakanin musulmi da musulma ne saɓanin musulmi da wacce ba musulma ba kaga musulmi da musulma akwai tarayya ɓangaren mai addini dukansu musulmai ne za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka za su yi karatun alkur'ani su karantar da 'ya'yansu to amma wacce ba musulma ba fa za ta karantar da 'ya'yanta alkur'ani za ta umarci 'ya'yanta su yi sallah amma musulma za ta ce kai ku tashi ku yi alola an kira sallah ku tafi masallaci ko da uban baya ne to shine abu huraira ya ce matsalar da ya kamata a tabbatar da ita a nan wajibi dole a tabbatar da ita ita ce abin da ya fi zama tilas ya fi cancanta ga musulmi kar ya aura sai musulma 'yar uwarsa saboda me saboda cikan dace ta kowane ɓangare musulmi ya yi dace da musulma ta ɓangarori gaba ɗaya saɓanin wacce ba musulma ba in sun yi tarayya a wani ɓangare sun saba a wasu ɓangarori kuma ɓangarorin da suka saba su suka fi yawa wannan ra'ayin abu huraira ne kenan abu huraira ra'ayinsa ya dace da ra'ayin sayidina umar to shine yake hakaito ra'ayin sayyidina Umar yace walaqad kana Umar radiyallahu anhu yanha anil zawaj bil kitabiyat illa li gharadin samin sayyidina Umar lokacin da ya zama amirul mu'minin ya zama jagora ya kasance yana hana auren matan ahlul kitabi yahudu da nasara kenan in kaga ya daga kafa an aura to wata manufa ce wacce take mai girman gaske wacce girmanta ya sa ana ga e babu laifi in an auren amma in ba haka ba baya yadda wannan na daga cikin ginshikai da sayyidina Umar Allah da da shi ya dora gwamnatinsa a kanta kuma a kanta ya gudanar da gwamnatinsa shine ya buga misali كارتباط سياسي يقصد به جمع القلوب وتأليفها أو نحو ذلك daga cikin misalai na maslaha wacce take mai girma wacce za ta iya ba da dama wa musulmi ya auri ahalin kitabi wacce ba musulma ba cikin yahudu da nasara kaman alaka wacce take ta siyasa alaka wacce take ta siyasa wacce ake nufin a samu haɗin kai ko kuma a samu daidaito ma'ana akwai maslaha da daular musulunci take ga za ta cimma idan ta bar 'ya'yanta suka aura daga cikin ahalil kitabi akwai maslaha da za ta cimma to irin wannan sayyidina umar yana ga babu laifi to amma in ba wannan ba sayyidina umar baya goyon bayan musulmai su aura daga ahalil kitabi to wannan ra'ayi na abu huraira allah da da shi yana nuna galibi galibin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi muwafaka wa sayyidina umar akan wannan ra'ayi nasa na rashin goyon bayan auren ahalul kitabi cikin yahudu da nasara abinda zai ƙara na'am abinda zai ƙara fito da wannan nassi da ya zo cikin littafin albadarul munif albadarul munir na binul mulaqim cewa an tambayi jabir dan abdullahi Allah yarda da shi akan musulmi ya auri ba yahudiya ko kuma ya auri ba nasariya shin ya halatta aka tambayi jabir dan abdullah jabir dan abdullahi kuma mun san yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka tambaye shi mene me ra'ayinsa dangane da musulmi ya auri ba yahudiya ko kuma ya auri ba nasariya amsar da ya bayar ita ce ya ce ta zawajina hunna fi zamanin fathi bil kufa ma'a sa'ad bin abi waqqas wa nahnu la najidu al muslimati kathiran yace tabbas mun aura daga ahlul kitabi a lokacin da ake yaƙi na yankin iraki da ni da sa'ad ɗan abi waƙas amma lokacin dalilin da ya sa muka aura daga ahlul kitabi saboda ba mu samu mata musulmi ba lokacin mata musulmi ba su da yawa to wannan ya sa muka aura daga cikin ahlul kitabi ya ce amma falamma raja'ana lokacin da muka kammala yaƙinmu muka dawo madina tsallakana hunna duk sai muka sake su kenan uzuri ne da dalili yasa suka aura daga ahlul kitabi larura ce ta sa suka aura daga ahlul kitabi yanzu da larurar ta kau sai suka sake su ba wai dan suna da bukata auren nasu bane a a larura ce ta sa suka aura daga gare su to da larurar ta gushe shikenan kuma sai suka sake su ka kenan wannan yake nuna mana cewar wannan ra'ayi na sayyidina Umar ba shi kadai yake da wannan fahimtar ba akwai tari mai yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da wannan fahimtar cewar bai kamata musulmi ya auri ahalil kitabi ba sai in akwai dalili mai karfi kaga yanzu Jabir dan Abdullahi shi da Sa'ad dan Abi Waqqas dalili ne mai karfi yasa su suka aura daga ahalil kitabi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taran matasa duk wanda yake da dama yake da iko to yayi aure fa innahu aghaddu lil basar haka shi zai fi sa matasa su rintse ganin su ba za su yi takallace kallacen matan da ba su halatta gare su ba wa ahsanul lil farji kuma shi zai fi ba da garkuwa wa al'aurarsu ba za su afka ga abin da Allah madaukakin sarki ya haramta musu ba to sa'ad ɗan abi waqas da shi da jabir ɗan abdullahi Allah da da su da suka samu kansa a yankin waɗanda ba musulmai ba kuma mun san a fitira da Allah maɗaukacin sarki ya halicci bayansa a kai ɗa namiji yana da sha'awa lafiyayye ya mace ita ma tana da sha'awa lafiyayya to yanzu su sun yi nesa da matansu sa'an nan kuma za su ɗauki lokaci mai tsayi a wannan guri suna rayuwa to annabi kuma ya musu umarni sai aure da suka duba kuma suka ga ayat qur'ani ta daga musu kafa za su iya auren alil kitabi suka duba ba mata musulmi to tunda an daga musu a kafa bisa larura bari su auri matan ahlul kitabi sai suka aura sa dan abi waqas yana cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna mutane goma da aka musu bishara da aljanna sai ya aura daga ahlul kitabi shi ma jabir dan abdullahi ya aura amma me yasa suka aura larura larura ba wai dan kyansu ba ba wai dan sha'awar su ba ba wai dan suna so ba a'a larura ce ta sa suka aura suka karishi zaman su a wannan yanki bayan zaman ya kare sun koma madina sai suka sake su tunda yanzu larurar ta kau sun dawo ga matansu kuma suna da dama su auri ko mata nawa suke so mata biyu uku har zuwa hudu da Allah ba su marama kuma ga matan musulmai kata-kata to yanzu ga babu bukatar su ci gaba da zama da ahlul kitabi wannan yasa suka sake su to kaga in mun fahimci wannan bayani sai mu ce daga kafa da nassi na alqur'ani yayi cewar za a iya auren matan ahalil kitabi yanda sahabban annabi suka kalli wannan daga kafan da nassin alkur'ani yayi ba wai sakakken daga kafa bane ba wai kawai an baka dama kawai je kaka aure ahalil kitabi bane sahabban annabi ba su fahimci wannan ba abin da suka fahimta ayar qur'ani ta ma umurni ka aura daga ahalil kitabi in akwai larura amma in ba larura ba za ka aura ba fahimtar da sahabban annabi suka yi wa wannan nassi na alqur'ani na wal muhsanatu min alladhina util kitab kuma su ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da ayoyin alqur'ani kaga ko za su fi kowa fahimtar ayoyin sannan kuma har ila yau daga cikin dalilai da suke sa sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aura daga ahlul kitabi idan sun samu garanti ko kuma tsammani mafi rinjaye wanda za iya cewa kashi saba'in cikin ɗari na idan ya auri wannan mata za ta musulunta to wannan sai sa su aura amma in ba su da wannan garanti ko tsammani mafi rinjaye ba su aura sayyidina Usman Allah ya da shi ya aura daga cikin ahlul kitabi banasariya yar gidan sarauta yana aurenta kuma ta musulunta kuma musuluncinta ya yi kyau ta zama nagartacciya ta yi tarbiyya sosai nagartaccen tarbiyya wa ɗaya to kaga idan ba irin waɗannan dalilai ba sahabban annabi ba su da fahimtar auren ahalin kitabi hatta nassi na hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mu auri mai addini ko yace tun kahul mar'atu li arba'in ana ana auren mace dan ɗayan dalilai guda hudu ana aurenta dan dukiyarta wani dukiyarta ne sa aure ta dan ya samu ya ci dukiyar ya samu ya amfana da dukiyar yana ga in ya aure ta to za ta sake masa dukiyarta to wannan ya sa aure ta wani shine dalilin da zai sa auri mace wani kuma zai aure ta saboda kyanta ta masa wani kuma zai aure ta saboda asalinta ‘yar asali ce an san danginta an san kakaninta an san garinsu an san an san an san saboda aka bari a aure ta tunda ‘yar asali ce sannan kuma ana auren mace don addininta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce amma ina horonku ina umurtarku da ku auri mai addini shi ya fi ku auri mai addini a nan ne za ku fi ribata saboda haka yanzu kana ganin mai addini musulma sai ka tsallake ta ka je ka auro mara addini a cikin musulmin ma an ce ka auri mai addini to ina ga wacce ita addinin ma babu cikin musulman ma an ce ka zaɓi wacce take mai addini ka aura to ina ga wacce ita ba ma musulman ba ce annabi ya ce ina horonku da auren mai addini hannayenku za su ribata ma'ana za ku ga alfanu duniya da lahira duk wanda ya auri mace mai addini zai gani ba auren a duniya da lahira gaba ta fiskan mu'amala da ita ba za ta ba shi ciyon kai ba in dai mai addini ce ba za ta wahal da shi ba yana cikin kwanciya hankali da nishadi da walwala in ma hankalinsa ya tashi za ta yi kaika wajen kwantar masa da hankalinsa saboda mai addini ce sannan kuma ba za ta ɗaga masa hankali ba duk yanayi da ta samu kanta a ciki na gwargwadon samunsa za ta sallama ba ta gasa da abokiyarta don ta ga mijin abokiyarta ya yi mata zani na dubu ɗari kaza ko saba'in kaza ba ta ɗaga hankali gwargwadon samun mijinta ya kawo mata zanin roba-roba na dubu uku Allah ya sa albarka mai addini kenan ba ta duba ci a ai wanta kwa mijinta zanin dubu hamsin ya sai mata a sallan nan ni kuma ya kawo min zanin dubu uku dubu biyar a mai addini ba ta haka ba ta ba mijinta ciyan kai gwargwadon samunsa za ta ta masa addu'a tana sa masa albarka kuma ta ba da tarbiyya nagartacciya wa 'ya'yansa shi yasa annabi ya ce taribat ya daka za ka gari ba a rayuwarka ta duniya da lahira gaba to mutum a cikin musulman ma an ce ya auri mai addini to ina ya ga tsallake zai auro mara addini wacce ma kwata-kwata ba musulmai ba a kaga wannan sai abin da Allah yi galibi kuma ‘yan uwa yanda waƙi ya bayyana waɗanda suke auren matan da ba musulmi ba yana da wahala ka samu cikin ‘ya'yansu a samu wanda ba musulmi yana da wahala a samu wanda a same su sama duka musulmai yana da wahala yana da wahala in an samu wasu musulmai za a samu wasu sun bi addinin uwar sun bi addinin uwar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abuwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wani abin haihuwa da za a haifa duk jaririn da za a haifa a duniya ana haihuwarsa ne kan addinin musulunci ya rage ma iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa su masa mantenin din wannan addini na musulunci da aka haife shi a kai ya taso yana musulmi ko kuma su bauɗar da shi su mai da shi ba yahude ko su bauɗar da shi su mai da shi ya zama banasari to kaga idan aka wayi gari uba musulmi uwa banasariya kristan ko kuma uba musulmi uwa ba yahudiya to zai wahala 'ya'yan duka su zan musulmai uba zai samu kasansa uwa ma ta samu kasanta tunda dama annabi cewa ya fa abuwahu iyayensa su biyu kenan iyaye su biyu suna da gudunmawa wajen mantenin da za a yi ma yaro na addininsa a kiyaye masa addininsa kowanne yana da rawar da zai taka uba yana da rawar da zai taka uwa tana da rawar da za ta taka to a lokacin da aka samu addinan sun bambanta kowa zai samu rabonsa a samu wanda ya bi bangaren uba cikin yaya ya zama musulmi a samu wanda ya bi bangaren uwa cikin yaya ya zama ba musulmi ba to mecece riba ka a ce ɗanka ya taso ba musulmi ba amanar da Allah maɗaukakin sarki ya danka hannunka kaga babu riba saboda haka auren ahalin kitabi babu alkhairi cikinsa alhali ga mata musulmai barzak ba iyaka suna nan ba mazaje a tsallake su kuma a je a auri ahalin kitabi me fa'ida haka me amfanin haka me ribar haka babu riba ko kaɗan in suna so a aure su su musulunta suna musulunta sun zama ɗaya da mu hukuncinmu da su duk babu bambanci dama abin da ya bambanta mu da su rashin addini rashin musulunci to nan shi ya bambanta mu da su yace laqad bayyana al-maula laqad bayyana al-maula azza wa jalla fi kitabihi bi anna az-zawaja bil mu'mina lallai Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin littafin sa wato al-qur'ani cewa aure ana yi ne da mu'mina in ka tashi aure zaka auri mu'mina ne walau kanat amatan aula min az-zawaj bil mushrika wannan mu'minar koda baiwa ce ita tafi cancanta ka aure ta sama da kaje ka auri mushrika walau kanat hurra wannan mushrikan koda ya ce kaje ka auri baiwa mu'mina wannan yafi maka alkhairi sama da kaje ka auri ya mushrika haka Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin alqur'ani yace wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kar ku kuskura ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani kenan sai sun zama muminai Allah madaukakin sarki yarje mana mu aure su amma ba su zama muminai ba suna nan cikin shirkansu Allah ya hana kenan haramun ne auren mushirika sai Allah madaukakin sarki ya ce wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum baiwa mumina ka auri baiwa mumina wannan shi yafi maka alkhairi sama da auren mushirika ko da ku wannan mushirikan ta burge ka tana da kyau ta iya magana ta iya kwalliya ta iya abinci ta iya rangwada duk abin da za ta yi na birgewa ka auri baiwa mumina ya fi maka alkhairi sama da ka auri mushirka duk yadda ka ta birge ka wannan ana magana ne da maza in sun tashi za su yi aure an hane su daga auren mata wanda suke mushirikai sai aka karkatar da akalar magana kuma zuwa ga ɓangaren mata su ma wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu amma sai ba a yi magana da matan ba sai ake magana da waliyan matan wannan zai nuna mana kenan mace ba ta aurar da kanta amma namiji fa zai aurar da kansa shi yasa aka ce la tankihul mushrikati ku maza kar ku auri mata mushrikai amma da aka zo kan mata ba a ce wala tankihnal mushrikina ba ba a ce mata kar ku auri maza mushrikai ba sai aka ce wala tunkihul mushrikina ku waliyan mata kar ku aurar musu da mushrikai kar ku aurar da su ga mushrikai kenan mace bata isa ta aurar da kanta ba wannan dalili ne da ke nuna cewar dole ne mace ko babba ce ko karama ce ko budurwa ce ko bazawara ce dole sai da wali duk shekarunta kuma ba yadda za a yi ta aurar da kanta sai da wali ummu salama Allah yarda da ita ta girma a shekaru tana da 'ya'ya lokacin da mijinta abu salama ya rasu bayan yakin uhud in ji wasu malaman tarihi wasu kuma suka ce bayan yakin badar annabi sai ya nemi aurenta ya nemi auren ummu salama ya tura ɗan aikensa zuwa gurin ummu salama ya je ya bijiro da bukata annabi kan auren ummu salama dan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je ga ummu salama ya bijiro mata da bukatar annabi sallallahu alaihi wasallam kan aurenta sai ta ce marhaban bi rasulillah wa bi rasuli rasulillah ta yi maraba da abin da annabi ke kokarin bijiro da shi gare ta na neman aurenta tana maraba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tana maraba da dan aikin manzon Allah ta ce to amma fa wani hanzari ba gudu ba tana da wasu matsaloli guda uku wanda za su hana ta ta aure tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ita mata ce mai bala'in kishi annabi kuma yana da mata kaga yanzu tunda tana da bala'in kishi idan ta je ta zauna tare da matan annabi za a yi ta samun matsaloli ita kuma ba ta so a samu matsaloli za a yi ta daga annabi hankali ita kuma ba ta so a daga annabi hankali saboda duk lokacin da mata kishinsu ya motsa kishin nasu ba zai tsaya a iya su ba dole zai taɓa mijinsu tun da shi ne yake tsakani kuma ƙarƙashinsa suke ko da suna zaune ba, tare da fahimtar juna ba to dole abin yana damun mijin a ransa baya so yana ci masa tuwo a ƙwarya ko da ba da shi ake faɗan ba a ce matansa suna faɗa to wannan yasa ummu salama take ba da uzuri cewar ita mace ce mai kishi sannan abu na biyu tana da yara ba kowane namiji ba ne yake yarda idan ya auri mace wacce take da yara ta ɗibi 'ya'yan nata ta tafi masa da su saboda haka shi ne take bijiro da hanzarinta na biyu hanzarinta na uku waɗanda za su aurar da ita wannan shi ne dalilin da ya sa muka kawo wannan kissa waɗanda za su aurar da ita bassa ma'ana ba ta da waliyi waliyanta suna makka tunda ita da ta tashi yin hijira ma za ta taho tare da mijinta daga makka zuwa madina suka zo suka kankame ta suka hana mijinta ya dora ta akan raƙumi ya kama linzamin za su yi hijira da shi da ita da ɗansu salma sai danginta suka zo suka kwace wannan linzami na raƙumi suka ce in kai ka fi ƙarfinmu ‘yarmu kan ai ba tafi ƙarfinmu ba saboda haka ba inda za ka ɗauke ta ka tafi da ita ka tafi da can uwa duniya ba mu yarda ba suka hana shi ya tafi da matarsa shi kuma saboda ya amsa umarnin Allah subhanahu wata'ala da manzon sai hijirarsa shi kadai ya bar ummu salama gurin danginta ita kuma tunda aka batta ba ci ba sha kullun tana cikin kuka ta lalace ta rame kusan sati guda to shine wani daga cikin bakwaninta ya tausaya mata ya ce kai amma kuna cutar da wannan baiwa Allah ku barta da Allah ta tafi gurin mijinta to anan ne suka barta ta tafi Madina ita kadanta ta tafi Madina sai zamanto ba ta da wali wanda zai aurar da ita a madina da ta je ta riski mijinta suka ci gaba da rayuwa rayuwa da daɗa ta musulunci mijinta ya rasu bayan hijira da shekara uku to shine annabi ya yi sha'awan ya aure ta to shine take bijiro da wannan uzuri cewar ita bata da waliyai sai ɗan aikan annabi ya koma ya ba wa annabi labari cewa ummu salama ta faɗi hanzarinta guda uku da suke sa take ga kaman auren nan ba zai yiwu ba na farko tana da kishi mai tsanani na biyu tana da 'ya'ya na uku kuma batta da waliyi wanda zai aurar da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma batun kishi zan roƙa mata Allah ya sassauta mata wutan kishin zuciyarta amma batun 'ya'ya kuma 'ya'yanta ai 'ya'yana ne ta zo duk mu rungume su Allah ya agaza mana a kansu shi kuma batun waliyanta da wanda baya nan da wanda yake nan duk ba wanda za a bijiro ni gare shi yaki saboda duk sun san annabi sun masa shaida ma tun kafin ya zama annabi sun masa shaidan gaskiya mutan maka gaba daya sun ma annabi shaidan gaskiya sannan sun ma annabi sallallahu alaihi wasallam shaida na amana saboda haka in an ce shi zai auri yasu ai ba za su ki ba to da ta ji haka sai ta ce umar tashi ka aurar da ni ga manzan Allah umar ɗanta ne shi ya tashi ya aurar da ita ga manzan Allah ɗanta ne na cikinta amma ya aurar da ita ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yake nuna kenan dole ne mace ta zama tana da waliyi wanda zai aurar da ita ko da ku ɗanta ne na cikinta saboda me saboda mace ba inda za a yi ta aurar da kanta shi yasa a nan gurin Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aurar wa mushrikai ƴaƴanku mata ko kuma ƴan uwanku mata ko kuma iyayenku mata tunda iyaye za su zamanto waliyan ƴaƴansu mata ƴan uwa za su zama ƴan uwan waliyan ƴan uwansu mata sannan ƴaƴa za su iya zama waliyan iyayensu mata to Allah yana magana da waliyi sawa'un uba ne ko ɗan uwa ko ɗa kar ya kuskura ya aurar da wacce take karkashin kulawarsa yarsa ce yar uwarsa ce mahaifiyarsa ce kare kuskure ya aurar da ita ga mushrikai sai Allah ce wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ku aurar wa bawa bawa kasashe ku auren masa da yarku ko yar uwarku ko mahaifiyarku wannan shi ya fi muku alkhairi sama da ku aurar da ita ga mushiriki duk kwayan da ya birge ku duk dukiyansa duk mulkinsa duk isansa da kyansa da ƙasaitarsa to ku aurar da ‘yarku ko ‘yar'uwarku ko mahaifiyarku gabawa kasashe na kasashe marashi ku aurar da ita in dai mumini ne ku aurar da ita gare shi ya fi alkhairi sama da ku aurar da ita ga mushiriki duk ɗaukakarsa, duk wadatarsa, duk ikonsa, duk yadda ya birge ku. Allah maɗaukacin sarki ce, Ula'ika ya du'una ilan nar, su waɗancan mata mushirikai da aka ce kakku aure su, da waɗannan maza mushirikai da aka ce kakku auren musu da ‘ya'yanku ko ‘yan'uwanku ko iyayenku, ya du'una ilan nar, su za su ja ku ne zuwa ga wuta. yanzu wanda ya je ya auri mushrika sai ta janye shi kullum ana aikin addini da shi sai a neme shi wata ran sai a rasa ya je ya auri mushrika yana sahun gaba sai a tsince shi a sahun baya wata ran ma sai a yi sallah babu shi ya du'una ilan nar duk wani sababi da zai sa su kautan muku da kafafunku daga kan addini za su iya bin sa tunda su ba masu addinin bane ya du'una ilan nar za su kira ku zuwa ga wuta tunda su dama yan wutan ne sai su kira ku ku zo a tafi wuta wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi idni sabanin Allah subhanahu wataala Allah shi kuma yana kiran bayinsa zuwa ga aljanna ma'ana yana dora su turbar da za ta kai su ga aljanna na su yi ayyuka na kwarai na da'a wa Allah madaukakin sarki su nemi tuba zuwa ga Allah allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha kaga wannan duk kira ne Allah yake yi wa bayinsa zuwa ga hanyar da za ta kai su aljanna yace tubu ila Allah taubatan nasuha Allah yana kiran muminai su tuba ga Allah tuba wacce take ta gaskiya sannan Allah madaukakin sarki yana horon su su koyi ilimi su fahimci addini yasawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun sannan Allah yana umurnin su su yi aiki na kware shi ne ce wal'asir innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan duka kira ne Allah madaukakin sarki yake zuwa ga aljanna ma'ana duk sababin da zai kai ka zuwa ga aljanna Allah yana kiranka ka lazumci wannan sababi don ka shiga aljanna shine wallahu yad'u ila aljannati Allah yana kiran bayansa zuwa ga aljanna ma'ana yana kiran su su aikata abubuwan da za su kai su aljanna wal maghfira kuma su aikata abubuwan da za su sa Allah madaukakin sarki ya musu gafara da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkaruna Allah madaukakin sarki yana bayyana ayoyinsa hukunce-hukunce na ayoyinsa ga bayinsa la'allahum yatadhakkarun dan su zamanto masu wa'aztuwa su zamanto masu fadakuwa abubuwan da suka manta su tuna abubuwan da basu sani ba su san su sannan kuma su aikata abubuwan da ya musu umurni subhanahu wata'ala wannan aya da muka karanta 221 cikin suratul baqara imam sa'adi ya ce fa'idar da za a ɗauka karkashin wannan ayar an hani muminai su yi cuɗanya da mushirikai ko kuma su yi cuɗanya da wanda suke ɗan bidi'a saboda cuɗanya da mushiriki zai cutar da kai a addininka cuɗanya da ɗan bidi'a zai cutar da kai a addininka to shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana bayinsa cuɗanya da mushrikai to za a yi kiyasin cuɗanya da mushrikai cuɗanya da ɗan bid'a shine ce li'annahu idza lam yajuz at-tazawwuj ma annahu fihi masalih kathira fal khalqatu al-mujarradatu min babi aula in har aka hana a auri ahlil a auri mushrikai kuma aka hana a auren wa mushirikai to cuɗanya da su shi yafi cancanta a yi hani a kansa in ji imamu sa'adi Allah masa rahama mawallafin littafin ya ce fa fi hadhihi al-ayati al-karima yanha al-haqqu subhanahu wa ta'ala an az-zawaj bil mushrikati hatta yu'minna billahi wa yusaddiqanna bi nabiyhi yace cikin wannan ayar mai girma Allah madaukakin sarki yana hani kan auren mata mushrikai har sai sun yi imani da Allah madaukakin sarki kuma sun gaskata annabinsa wa hakama bi afdaliyatil amati almu'minati billahi wa rasuli wa in kanat sawda'a raqiqatal hal sannan Allah madaukakin sarki yayi hukunci yayi umurni ya nuna fifikon auren baiwa mumina wacce ta yi imani da Allah maɗaukacin sarki ta yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam ko da ko wannan baiwa muminan bakar fata ce ko da ko wannan baiwa muminan tana ƙarƙashin bautan wani tana ƙarƙashin ikon wani to Allah ya nuna aurenta ya fi falala ya fi alkhairi gare ka kai musulmi alal mushrikatil hurra sama da ka auri mushrika wacce take ita ya ce tana da ‘yanci, ka auri baiwa wacce batta da ‘yanci mumina bakar fata, ya fi maka alkhairi sama da ka auri farar fata mushirika wacce take da ‘yanci. Allah kwaɗaitar da bayi wannan, wa in kana za ta jamalin wa hasalin wa mal, ko da kuwa ita wannan mushirikar ma'abociyar dukiya ce ‘yar asali ce an san iyayenta da kakaninta ma'abociyar kyau ce ta haɗa siffofi guda uku sannan kuma ‘ya ce ‘yantacciya to ka je ka auri baiwa duk muninta ka je ka auri baiwa duk talaucinta ko da ku ba a san danginta ba ya fi maka alkhairi in mumina ce sama da ka je ka auri ‘ya wacce aka san asalinta aka san danginta ga ta kyakkyawa ga ta da dukiya ‘yar asali’ ka je ka auri wancan baiwa muminan ya fi ka zo ka auri wannan mushrika wacce aka san asalinta yace wa yumna'u fil muqabil al mu'minat min az-zawaj bil mushrikin sannan ta daya hannun ana hana mata muminai su aure da mata mushrikai wannan bayanin duka mun yi shi a cikin wannan aya to shi yasa zaka ga wasu daga cikin bayanan mai littafin muna tsallake shi saboda za ga a cikin nassi da muke karanta za mu fito da bayanin mun zo sai zama kamar maimaici ya ce walau kana al-mushriku ahsana min al-mu'mini fi jamalihi wa malihi wa hasabi ana umurtan mata mu'minai da sa'auri maza mu'minai ko da kwa bayi ne sama da maza mushrikai ko da maza mushrikan kyawawa ne ko da maza mushrikan masu dukiya ne ɗan asali ne yace wa idza kana az-zawaju bil mushrikati haraman haraman bi nass hadhihi al-aya fa inna az-zawaja bil kitabiyat bil kitabiyati jaizun bi nass akhara idan ya zamanto auren mushrika auren mushrika haram ne da wannan ayar da muka karanta na suratul baqara to ta ɗaya bangaren kuma auren wacce ita ba mushrika bace ahalul kitabi ce ya halatta da wata aya daban kenan wannan ayar ta suratul baqara ta zo aya ce ga mammiya amma ayar suratul ma'ida sai ta zo ta tsame wasu daga cikin wannan aya ga mammiya aya ga mammiya ta zo tana hani daga auren mata mushrikai ayar ma'ida kuma sai ta tsame ta ce amma banda na ahlul kitabi su za iya aure amma kamammu daga cikin su to a nan gurin ya ce wa haza ma zahaba ilaihi ba'dul ulama wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka tafi a kai yayi bayani a baya cewa wa huwa nassun mukhassasun lil umum fi an-nass al-awwal hadha huwa ra'yu al-jumhur illa annahum qalu inna az-zawaj bil muslimati afdal duk da cewa ayat qur'ani ta ba da dama za a iya auren ahalin kitabi matan ahalin kitabi sai dai galibin malamai sun tafi kan cewar auren musulma shi ne fi sama da auren ahalin kitabi haza fi ma idza lam takun hunalika mafasid talhaqu az-zawja aw al-abna'a aw al-mujtama' al-muslim an yarjewa musulmi ne ya auri ya aura daga cikin ahalin kitabi amma da sharuɗa sharaɗi na farko ya zama auren da zai yi daga ahalin kitabi babu barna da za ta iya riskansa shi karan kansa barnan a duniya ce ko a lahira in akwai wannan to ba a yarje masa ya aura daga ahalin kitabi ba sannan na biyu ya zama babu barnar da za ta iya riskan 'ya'yansa a duniyansu ko a lahirarsu wannan kuma shi ya fi yawa a yau ga galibi wanda suke aure daga cikin ahalin kitabi su auri kristan yana da wahala kaga 'ya'yansu duka sun zama musulmai to kaga in haka ne malamai ba su samu saɓani ba a wannan gaban kan haramcin auren ahalin kitabi in har zai zamanto akwai barna da za ta iya shafanka ko kuma ta shafi 'ya'yanka ko kuma ta shafi society na musulmi in har haka ne malamai sun tafi kan cewa bai halatta aura ba in har akwai barnar da ake ga za ta iya taba waɗannan ɓangarori guda uku ko kuma ta taba su gaba ɗaya barnar da za ta iya taba ka ko kuma ta taba ƴaƴanka ko kuma ta taba society na musulmi ko ta taba gabaki ɗaya ko wani sashe to in har akwai wannan ba a yarje maka ka aura daga cikin ahalil kitabi ba shine a ƙarshe cewa haza ma zahaba ilaihi ba'd ulama'il mu'asirin a kan wannan fahimtar wasu daga cikin malamai na wannan zamani suka tafi kan cewa bai halatta a auri ahalin kitabi ba bai halatta a auri ba yahudiya ba ko ba nasariya ba in har akwai matsalar da za ta iya taɓa ka daga gare ta ko ta taɓa 'ya'yanka ko kuma ta taɓa al'umma musulmi in har tana da matsalar da za ta iya maka tasiri ta fuskan addininta ko kuma ɗabi'unta ko halayyarta wanda za ta iya cutar da ɓangarenka ko ɓangaren 'ya'yanka ko ɓangaren al'umma musulmi to malamai sun tafi kan rashin halaccin auren irin wannan saboda haka duk wani wanda yake sha'awar auren ahalin kitabi kar ya yi gaban kansa ya je ya ji bayanan malamai a kai saboda zai iya aiki wanda yake cike da saɓon Allah subhanahu wata'ala Allah tsiratar da mu saboda ƙurewar lokaci ina ga sai mu dasa aya a wannan gaban idan muka zo haɗuwa ta gaba in ma ko mu ƙarashe bayani kan wannan ko mu takaita da shi mu je gaba ta gaba abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته